فصل فيما لا سجود فيه من الجائز المكروه كذاك في المكروه كالتبسم أما لكل له السجود قد نمي إن قل مطلقا وجمع أبطلا سجود ساهم في التوسط جلاه والالتفات لا لحاجة وفي فرقعة الأصب سهوا ينتفي وفي تعمد لبلع ما بقي من بين الأسنان ولكن ولكن اتقي كحك جسمه يسيرا فيهما يبطل لو سهوا كثيرا منهما كثير نعم كثير منهما وفي توسط بسهو يسجد وذكر وذكر التفهيم فيه يقصد إن كان في محله وإلا ففي الأصح مبطل ما صلى إلا بتسبيه أو إلا بتسبيه نو التبديل له لهاجة بك التهليل كفتحه على سوى الإمام على أصح القول للإمام
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو الخميس شاترا قوات الربيع للأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم shekara 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da 2020 daidai ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka mai suna ba'ul musalli wallafar babban malami al'allamatul kabir abdullahi bin fodi rahimahullahu ta'ala a wannan darasi shi ne darasi da goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka wanda satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen baiti da ɗari da ashirin da takwas yau za mu tashi baiti da ɗari da ashirin da tara a sabon fasali da male ce fasulun fi ma la sujuda fihi min aljaiz makaruhi wannan fasili zai yi bayani akan idan mutum ya aikata abin da yake ja'iz ya aikata shi amma kuma makaruhi ja'izi ne ta wani bangare makaruhi ne kuma ta wani bangare to sai mutum ya yi shi to wannan babu sujuda a kansa eh wa in kana duk da an samu ziyaratu fi'ilin karuwar aiki a cikin sallah ɗin to wannan ba zai sa a ce ya yi badiya ba to shi dai zai fara lissafa mana waɗannan abubuwa sai ce ka za ka fil makaruhi katta basumi an malikin lahu sujudu qadinumi ka za ka ka za ka fil makaruhi katta basumi haka a fil makaruhi ma'anar kaza ka din nan ma'ana haka hukuncin yake kamar abin da ya gabata idan ka aikata abin da yake musahabi ne a sallah ba sahawi ba sujudu sahawi a kanka haka in ka aikata abin da yake halat ne a sallah to shi ba ba a cewa sai ka yi sujudu sahawi to haka hukuncin yake idan ka aikata abin da yake almakaro aljaizul makaro a sallah ba a cewa sai ka yi sujudu sahawi to shine kaza ka fil makaruhi sai ba da misali a shi almakaruhi din nan abin da an ga karhanta kattabassumi ina misalin sa kaman murmushi mutum na sallah sai yayi murmushi shi ne dariya wadda babu sauti a cikinta ita ake kira a tabassu idan mutum ya yi murmushi a sallah ba a cewa sallar shi ta lalace kuma ba a cewa sai ya yi ba'adiyya ko da da gangan ya yi ko da da gangan ya yi sai dai a ce kawai ya yi karahiya ya yi abin da yake an kyamaci haka eh ko da da gangan ne in ya tsaya ga murmushi bai kai ga dariya ba to amma malam ya ce an malikin daga imamu malik kadinumi hakika an jingina lahu sujudu mana an jingina wani kauli daga imamu malik cewa lahu shi mai wannan murmushin a sallah da gangan ko da raukanwa to a sujudu sai ya yi ba'adiyya wannan wata riwaya ce sabanin waccan amma riwaya wadda ta fi shahara shine ba sai ya yi ba kira akwai riwaya biyu wata riwaya ba sai ya yi komai ba la sujuda alai wata riwayan kuma ya sujudu a sujuda ba'adi to amma a ina ne murmushin yake karahiya sannan ba sai ya yi sujudu ba'adi ba shine ce in kalla in murmushin nan ya zamo kaɗan bai yawa ba la'in kaso banda in yayi yawa to sannan ne zai ɗau wancan hukuncin da ya gabata mutulakan kuma bisa wawaitawa ma'ana ya yi shi ne da gangan ko ya yi shi da sahau inda ya kaɗan ne ne ya yi ya ɗan murmusa da gangan kaɗan to ko da gangan ko da sahau to ba a cewa sai ya yi ba'adiyya amma wajen man in ko ya yi murmushi da yawa ya yi yawa to abu tsala wannan sallan wannan ya bata mai sallah ya bata masa sallah to da haka ba maganan ma ya yi sujudu sahawi ake yi ba ba magana sujudu sahawi ake ba sallar ta rushe gaba dai murmushi mai yawa to yana ruguza sallah in da ganganni in da ganganni wasu kuma sun ce a inda mantuwa ne to sai ya yi ba'adiyya sujudu sahib ba sujuda ba ne don mubtada ne wal mubtada marfu sujudu sahib sujuda wanda ya yi murmushi da raukanuwa jala yana bayyana fi tawassutin idan murmushin yana tsaka-tsaki ba a ce mai kaɗan ko ba a ce mai mai yawa yana bainal kalili wal kafiri to wannan malamai sun ba da fatawar cewa in ya yi shi sallan na nan amma dai an bi shi badiya me yasa saboda ya wuce matakin ƙilla amma bai kai ga matakin kasara ba don ya kai ga matakin kasara sallar za ta rushe in ya kai ga matakin ƙilla babu komai a kansa to amma tun da tsaka-tsaki yake yi murmushi da gangan to wannan sai ya yi badiya to shi ne sujudu sahib sujudan mai murmushi da mantuwa da raukanwa jala yana bayyana fi tawassutin a lokacin da murmushi ya zan tsaka-tsaki to wannan duka akan hukuncin murmushi kun ya ambaci hukunci guda uku akwai inda ba komai a kanka don kayi murmushi sawa'un da gangan ko da rokanuwa shine in ya zamo kaɗan akwai inda ya ɓata sallah shine in ya yi yawa akwai inda kuma ba'adiyya za a yi sallah na nan ba'adiyya za a yi shine idan murmushin yana tsaka-tsaki bainal ƙilla wal kasara to sai matsala ta biyu walil tifatu la li hajatin wafi farqa'atil usbu'i sahwan yantafi waliltifatu matsala ta biyu daga cikin makaruhai akwai juyawa waiwaye a cikin sallah amma waiwayen da lali hajatin mai shi yayi shi ne ba don wata bukata ba eh haka kawai ba bukatar kawai haka ɗaya dan juya da da, da fuskarsa ba da gangar jikinsa ba da mutum ya juya daga alƙibla da gangar jikinsa to wannan ya ɓata sallar shi idan mutum ya kauce wa alƙibla da gangar jikinsa gaba ɗaya to sallarsa taro shi to na ana nufin gangar jikin na fuskanta alƙibla amma fuskar shi ce ya juya ɓangaren dama ko kuma hagu ko baya gare shi to wanda shi ake magana in ya yi shi ba dan lalura ba dan bukata ba to wannan ya yi makaruhi amma ba a ce kuma ya yi ba iya ba kenan mafhumin wannan magana in waiwayen na haja ne babu, babu komai babu karahiya a kai babu babu karahiya a kansa idan lalura ce tassa dole sai ya dan waiwaya misali yadda suke ba da misali sallah yake yi kuma akwai dukiya ta baya gare shi to shi dai sai ya ji alamun kamar an kawo mai hari to wannan babu ko bi shi dan waiwaya shi dan waiwaya ya gani shin sata ta aka mai koko to wannan haja shi babu komai eh insha Allah mas'ala ta uku wa fi farqatil usbu'i sahawan koko yana sallah sai dinga lankwasa yatsunsa kwas kwas kwas amma da raukanuwa da raukanuwa ba da gangan ba to shi ma yan tafi sujuda badiya a nan ya koru kenan ba a cewa sai ya yi badiya in ya yi shi a sahawan in kuma da gangan ne to wasu na ganin cewa sai ya yi badiya in da gangan ne ya dinga lankwasa wa'annan 'yan yatsun nasa amma in sahawan ne walabai suka ce babu komai a kansa duk da ya yi makaruhi makaruhi ne ya yi saboda wannan kaga yana cikin attashwish fi sala da yana ya kawo masa dalilin ya sa ya bar wani abu da yake a kai na sallah wanda an ka neme shi ya fada wani abu ko? to sai abu na gaba na hudu wa fi ta'ammudin li bal'i ma baqi min bayni lasnani walakin tuqi to cikin abin da yake karahiya ne mai sallah aikata shi wa fi ta'ammudin libal ima baki haka inda ya gangancin haɗe abin da ya yi saura ma baki min bainil asnani abin da yake tsakanin haƙoransa na abinci abinci ya ci sai ya tashi ya kabarta sallah bayan ya gama yana cikin sallah kawai sai ya ɗan ji wata tsokar nama ga haƙoransa ko wani ɗan guntun shinkafa sai ya haɗe abin da gangan to wannan ya yi karahiya eh shi ne ma'anan magana sawalaki nuttuki wannan abin da ya yi ana kiyaye aikata haka a sallah ba a aikata haka saboda haka ba ta yi da ya ji shi sai ya sa kyalle sai shi fito da shi daga bakinsa ba haɗiya zai yi ba to amma kuma in ya haɗe ɗin kuma ba a ce sai ya yi sujudu sahawi ba eh babu sujudu sahawi a kansa duk da dai ya yi makaruhi shi yasa an ga so in ka ci abinci kamin ka koma ba sallah za ka yi ba sai a cikin musahabi da cin abinci ka kurkure baki bal ma ka yi asawaki duk sannan mutum ya ci abinci to yana cikin wuraren da ake son mutum ya yi asawaki kamin ka ci ka yi asawaki bayan ka gama ma ka yi asawaki wadda cikin wurare da aka yi bayani akwai wurare da malamai suke ambata kusan goma sha wani abu da ake buƙatar mutum ya dinga asawaki to wannan wuraren guda biyu na ciki da irin mutum in zai bacci ko irin in ya tashi daga bacci duka ana buƙatar mutum ko lokacin da mutum zai yi sallah ko lokacin da mutum zai yi karatun alkur'ani misali to duk wannan ana buƙata ko kuma ma kowane irin karatu duk sanda mutum zai karatu ana buƙatar ya yi asawaki to wurare dai ne da malamai ke ambata wasu ce goma wasu ce sha wani abu wasu ce bakwai kowa dai da abin da yake kawowa ka hakke jismihi ya siran fihima yubtilu law sahwan kathirun minhuma wa fi tawassutin bi sahwin yasjudu to haka hukuncin yake na cewa ba komai a kansa na sujudu sawi amma abin da ya yi ya yi makaruhi ka haƙƙi jismihi kamar inda yake susa jikinsa inda yake susar ainihin jikinsa an gani shi ma makaruhi ne eh makaruhi ne to amma da haɗe abinci na haƙora eh, ba hawan da waje ba ana magana abincin da ya laƙe ga hauri eh, in wanda ɗauko shi daga waje sa ga baki to wannan hukunci ne kamar ya ci abinci wannan yana lalata mai sallah a ana magana abincin da ya saura shi ake magana nan to da shi da susar jikin nan yasiran fihi ma idan ya zan dukkaninsu kaɗan ne ba su yi yawa ba kenan abin nan da ya haɗe in yana da yawa sosai to akwai matsala hakanan susar jikin da ya yi in ta yi yawa shi ma akwai matsala wannan fihi ma zamirin yana komawa gare su su biyu ka haƙƙi jisbihi da kuma wafi ta'ammudin libal ima baki sai ce to yubtilu to in sun yawa su su biyun nan to ya ɓata mai sallah ya ɓata mai sallah saboda haka me yasa saboda ya yi aiki mai yawa wanda laisa min jinsi sala aikin bai ma shafi jinsi sallah ba to wanda aiki ko da ya shafi jinsin sallah in dai ba a neme ka da shi ba in ya yawa malamai ma suka ce yana lalata sallah to bale aikin da bai da alaka da sallah cin abinci bai da alaka da sallah susa jiki bai da alaka da sallah kuma lausa hawan ko da da raukanuwa ne kasirun minhuma in dai sun yawa da shi haɗe wani sashe na abinci da ya laƙe ga haƙora ko kuma susa jiki in dai sun yawa da mantuwa ne da gangan ne duka sallar ta ɓaci yanzu wajibi ne gare shi ya je ya sake wata ikama da ta kabiratul ihram waccan gaba ɗaya abin da ya babu shi wa fi tawassutin bi sahwin yasjudu to amma in tsakatsaki ne su su biyun nan da abincin da ya haɗe na haƙura da susa jiki bai yawa ba amma ya haura maka nan to a nan ya sujudu zai yi badiya eh kamar dai wancan hukunci da aka ambata ga ga abin nan wanda matsalar da ya fara kawowa ta a ta mulmushi to shi ma dai yana da wannan tafsili eh to sai abu na gaba wa zikirin tafhimu fihi yuqsadu إن كان في محله وإلا ففي الأصح مبطل ما صلى وهكا تكي أبن ديكي كراهي يعني شيني ما ليتي وذكرين ko mutum ya yi zikiri ma'ana ya ambaci wata kalma wadda take ta shafi yabon Allah subhanahu wa ta'ala a sallah amma zikirin nan da ya yi yi kusa fihi at tafhimu abinda an kai nufi da shi don a fahimtar da wani da shi ba sallah ya kai ba wanda shi bai sallah ya yi wannan zikirin don ya fahimtar da shi ta wannan shi an makaru shi eh kawai misali ya zo a yana karanta yana sallah sai ji ana ta buga mai sallama shi mai sallama bai san sallah yake yi ba kuma ga shi ya rufe kofa shi kuma gashi yana sallah to kuma yana son ya fahimtar da mai sallama din nan sallah yake to ana nan sai karanta wata aya udkhuluha bi salamin aminin mana an ba shi umarni kenan ya shigo ko ba gaba shi abin da yake nufi wai to fa sallah ne kai kaga ba an sama zai ba amma dai urkuluha bi salami eh ko kuma yace a idza qila lakum ruj'u farji'u eh idan kaga ba ba hida ba ko to sai wannan to wannan makaruhi ne amma da sharadi in ita aya a mahallinta yake ba wai yana wata sura ya tallaba ayat daga wata sura ba a a ayin yake sallama ta yi daidai da shi kuma ya kawo ga ayat to kila bai jin karatu sai ya daga sauti ko da karatu asirtawa ne ko kuma na bayyanawa na sai ya ƙara balan don shi mai sallama ya ji udkhuluha bi salamin amini to wannan shi yake magana akai to makaruhi ne amma kuma babu ba'diya a kansa to shi ya ce in kana fi mahallihi idan wannan zikirin da ya dama a mahallin ayayyaki ko ba haka ba eh ba wai yana kafi kawai ya faɗo suratul nur ba a'a ba shi ake magana ba a'a dama suratul nur din yake kuma ya kawo ga aya ko da mai sallama ko ba da mai sallama ba dai zai ce udkhuluha bi salamin amin an bayyana wannan to wa'illa in ko ayan nan ba mahallinta na ba tallabo ta yi daga wata aya ko wata sura kuma shi karatu ne ba nan yake ba sai ya tallabo ta kuma da niyyawa ya fahimtar da mai buga mai sallama to mala ya ce fafil asahi a cikin zance wanda yake mafi inganci mubtilin ma sallah ya lalata mai abin da ya sallata kenan kaga ba ya da ba ya da sallah ba shi da sallah to amma banda wasu alfaz guda uku su malamai sun ce babu karhanci a kansu shi wancan makaruhi ne in ka na fi mahalli babu sujuda ba adiya a kai amma ya ɓata sallah in ya zamba mahallin aya yake ba to wannan su kuma a mahallinsu yake sai ya yi su to su babu karhanci ma balle ma a yi maganar sujudu sahawi shi ne ce illa bi tasbihin awi tabdili lahu li hajatin bi kattahali illa amma banda zikirin da yake bi tasbihin tasbihi ne misali yana cikin ruku'u sai ya ji ana buga mai sallama sai ce subhanallah to wannan babu karhanci tunda tasbihi ne kuma dama wurin an shar'anta a yi tasbihi ko kuwa a cikin sujuda yake sai ji ana assalamu alaikum sai ce subhanallah ko iyanan ya tsaya ko iyanan ko kuma subhana rabbiyal a'la ya daga sauti ne don ya ji cewa sallah yake ko subhana rabbiyal azim don ajiyo yana sallah to shi wannan ba ka hanci amma da sharaɗi in a mahallinsa yake in a ruku'u yake ko a sujuda tun da dama na an ka ce a yi tasbihi aw tabdili ko yace la haula wala quwwata illa billah shine at tabdil hauqala eh to ita da ba ba a zo da ita a sallah ba to amma ko da ya zo da ita babu komai a sallah ba in a sallah gaba ɗaya ake magana ai a sallah ba inda an ce kai la haula wala quwwata illa billah to a ko ina dan ka zo da ita hauƙala din ita ce at-tabdil shi ma babu karahiya akai sallah bata lalace ba babu badiya amma sharadi guda an kabara shi ne yace lahu li hajatin in akwai bukata in babu bukata kai hankuli in akwai haja kina in babu haja to su ma sun shiga layin wa'ancan wancan sauran zikirori eh to zikiri na biyu ke na uku bi katta halili haka shi ma la ilaha illallah shi ma yan an yi shi babu komai don a fahimtar da wani cewa ai sallah ake yi assalamu alaikum sai ka ce la ilaha illallah babu komai ko kuma ya daidai da zai kabbara harama ko sai daga sauti ya ce Allahu Akbar da babu komai eh babu komai duk wannan insha Allah to to cikin abin da ke bata sallah shi da ce ka nafkhihi adafi ne akan wa fil asahi an gane ka nafkhihi ka fathihi kamar budin sa da yayi alasu wal imami ga limamin da ba nashi ba a ƙa'ida alfatwa alal imam ba a yi ne sai ga limaminka to shi sallah ya kai tashi ta kan shi ga wani na sallah kusa gare sai ya je ya laƙe sai ya tada shi to shi mai tayarwan sallah ta ta rushe wa ya sa shi ai wala ya fitahu ala gairi imami duk wanda ba limamin ka ba kai mai fatau ala asahil qawli bisa zance wanda yake shine fi inganci lil imami ga imamu malik akwai almajiransa wanda suka saba kamar malam ashabu kamar abdul maliki ibn habibi su sun ce a a sallar bata lalace ba ya halatta wani liman yawa wani liman fatahi ya halatta wani mai sallah shi ɗaya yawa wani mai sallah shi ɗaya fatahi to amma dai wannan ba zance ne a saho ba zance mafi inganci shine sallar tashi ta lalace kuma nan za mu kwana insha Allahu sai wani matashi sai mu wani sati sai mu tashi faslun fi af'alin tubtilu salata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم
kamar shi ya yi